محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha tara ga watan rabiul awwal rabiul thani hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1420 ne to 20 ga watan rabiul thani hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 12 ga watan goma miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa mai albarka ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Nuniya ta al-Imam al-Qahtani wadda muke karanta sharhin al-qutufud dawani na Dr. Suhaimi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 21 cikin wannan littafi muna dai babin farko na tafsilul kalam ala anna al-qur'ana min kalamillahi azza wa jalla haqiqa wa taqriru anna Allah subhanahu wa ta'ala mutakallimun yatakallamu bima sha idha sha kaifa sha mun karanta baiti na goma sha baiti na talatin da shida a darasin da ya gabata wa katabta fi lauhil hafizi hurufahu min qabla khalqil khalqi fi azmani sannan mun karanta baiti na fallahu rabbi lam yazal mutakalliman haqqan idza sha'a zu ihsani idza ma sha'a zu ihsani nada bi sautin hina kallama abd عبده موسى فأسمعه بلا كتمان to wannan kusan mun shiga baiti na 38 inda yace wa kadha yunadi fil qiyamati rabbuna jahran fayasma'u sawtahu thaqalani to mun karanta waɗannan baitika duk kuma mun ji bayanan da malamai suka yi game da fito da ma'anar wayannan baitika cikin ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suke tabbatar da zance ga Allah madaukakin sarki sifa ce wadda take bata gushewa tattare da shi yana magana duk lokacin da yaso a san da yaso a inda yaso subhanahu wa ta'ala to mun fara karanta baiti na 39 a wato wa kadha yunadi fil qiyamati rabbuna lokaci ya cin mana mun tsaya daidai gabar da yake fassara mana faɗin Allah ta'ala hal ataka hadithu Musa idna dahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha fa qul hal laka ila anta zakka zuwa karshen ayoyin da kuma faɗin Allah ta'ala wa kallama Allah Musa takliman wannan aya ta ƙarshe wa kallama Allah Musa takliman wato subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yayi zance da Allah da Annabi Musa wannan aya tana karfafa haƙiƙanin zance ga Allah subhanahu wata'ala ta fuskoki da dama fuskar farko abbara bil fi'li kallama Allah madaukakin sarki yayi ta'abirin ne da fi'ilin kallama na biyu kuma akkada bil masdari ya karfafa wannan magana da masdari al muakkad li fi'lihi wanda yake karfafa fi'ilin kallama shine takliman sannan na uku zakara lafzul jalalati bin raf'i ya ambaci lafzul jalala is sunan Allah madaukakin sarki da rufu'a wa kallama Allah Musa takliman kuma da ba'd al-haqqi illa dalal malaike ta bayan gaskiya sai bata to fama mawqiful muta'awwilati min mithli hadhihi al-aya yake ta ina matsayar masu tawili game da misalin irin wannan aya law aradu an yuharrifu ayya shay'in la yastati'una tahrifa hadhihi al-aya koda sun yi nufin su karkatar da ma'anar kowane abu to ba za su iya karkatar da ma'anar wannan aya ba bizat Allahumma illa bi tahrifil lafazi in kaga sun iya karkatar da ita sai dai in karkatarwa ta fuskar lafazin wa wannan shine yace wa hadha qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace wa hadha ma waqa'a fihi amr ibn ubayd al mu'tazili wannan shine abin da ya faru ga amr ibn ubayd al mu'tazili ba mu'tazili din nan lokacin da qala li abi amr ibn al ala rahimahullah lokacin da yake fadawa Abu Amr ɗaya daga cikin qurra'u sab'a ahadal qurra'i sab'a yake cewa uridu an taqra'a wato shi Amr bin Ubaid al-Mu'tazili ba mu'tazile ne sai yake son wannan alaramman Amr abi Amr ibn al-Ala ya karanta masa fadin Allah ta'ala wa kallama Allah Musa takliman bi nasbi ismil jalala amma da yiwa sunan Allah din nasaba ma'ana yi masa wasali sama maimakon damma li yakuna Musa huwa al-mutakallimu lallahu dan ya zama Musa shine wanda ya zance da Allah ba Allah bane ya zance da Musa duk dan a kore cewa Allah baya magana فقال أبو أمر هب أني قرأت هذه الآية وكذا سي أبو أمر ابن العلاء سي كتشو أبو أمر ابن عبيد المعتزلي قدر شني هب قدر أني قرأت هذه الآية كذا kaddara in karanta wannan ayar da kaza wa kallama Allah Musa din misali maimakon kallama Allahu da wato shi ismul jalala ya zama da rufa sai ya zama nayi masa nasaba wasali sama sai ya zama Musa shine fa'il din Allah din sai ya zama shine maf'ulun bihi sai cewa kallama Allah qaddara ma in karanta maka yanda kake so fa kaifa tasna'u bi qawlihi ta'ala sai Abu Amr ibn al-Ala yake cewa wancan ba mu'tazale to ya kuma zaka yi da fadin Allah ta'ala walamma ja'a Musa limiqatina yayin da Musa ya zo miqatin mu wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa ya yi magana da shi to ya za da wannan can in akwai damar yin tawili da karkatar da lafazi din kallamallahu ka fassa ka karanta shi da yadda ka ga dama ka ce kallamallaha misali to ya za da wannan faɗin Allah ta'ala walamma ja a Musa limiqatina yayin da Musa ya zo miqati inda muka ce ya zo a haɗu da shi a ta wato su magana da Allah wa kallamahu rabbuhu da ya zo wajen wannan miqatin inda aka ce ya zo ya tsaya Ubangijinsa ya yi zance da shi, yanzu kaga nan wannan aya ta tabbatar da cewa Allah ne ya zance da Musa ba Musa ba ne ya zance da Allah. abuhitar mu'tazili sai wannan ba mu'tazili ya kidime shine abuhita an gane ko sai wannan ba mu'tazili yar kirkice yar ya kidime saboda ya dauka shi yasa tattaunawa da yan bid'a musamman waɗanda sun sha wato shubuha sun koshi to irin wannan gaskiyar magana ana buƙatar mutum ya zama yana haddace nusus musamman ma qur'ani a ce mutum yana da haddar alqur'ani koyon ƙur'aniyun ɗin nan tattaunawa da su ba ta daɗi ce kyau sai mutum ya zama hafizin alƙur'ani in ba haka ba sai su rikirkita wa mutum lissafi suna da shubuhat amma in ya zaman to kana da haddar alƙur'ani in sun faɗi wannan zaka ce to ya kuma za ku yi da faɗin Allah ta'ala a guri kaza sai ya kawo sai ga kuma mutum yana share gumi ina fata an gane yanzu kaga shi ma wannan da ba dan ya haɗu da wannan alaramman ba ya kallama Allah Musa takliman to kaga shi kuma da yake alaramma ne sai ya ce to ya zaka yi da faɗin Allah ta'ala walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu ya zakai da nan kuma fabu hital mu'tazili wannan ba mu'tazili din kawai sai kidime an gane ko ka koma cikin talbisul jahamiya mujalladi na biyu shafi na goma sha biyu za ka ga wannan magana fama wajhu buhutihi huna ina ne ta ina ta wace fuska ya kidime ya dabaibaye ya kirkice shi wannan ba mu'tazili anan li'anna qaulallahi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala wa kallamahu rabbuhu huna alfi'ilu kada akhadha maf'ulu maf'ulahu ba yanda ya iya raba kaga can an samu fi'ili an samu fa'il an samu maf'ulun bihi da haka anan sai yayi abin da ya ga dama fa'ilin sai ya mai da shi shine maf'ulun bihi maf'ulun bihin sai ya mai da shi fa'ili to anan hakan ba zai yiwu ba wa kallamahu rabbuhu kaga huna anan kaga alfi'lu fi'ilin kallama din akhadha maf'ulahu shi ya rike maf'ulinsa shi fi'ilin ya rike maf'ulinsa wa huwa ad-damirul muttasil shine wannan ad-damirul wato wakilin suna wanda yake hade da fi'ilinsa al-ha'u shine wannan ha'un din wato kallamahu wannan hudin al'aidu ala Musa wanda wannan hudin lamirin yana komawa zuwa ga annabi Musa an gane ko alaihi salam thumma qala sannan sai ce rabbuhu yanzu kaga kallamahu sai aka ce rabbuhu yanzu kaga kallama fi'ili ne hu wannan lamirin na maf'ulun bihi ne kallamahu ya yi magana da shi waye ya yi magana da shi wa aka yi magana da shi walamma ja a musa limi katina wa kallamahu sai aka ce rabbuhu an gane ko irin wannan rikirkitarwar da shi wancan ba mu'tazalan yayi a waccan aya ta dazu wa kallama Allahu Musa takaliman anan ba zai iya ba ina fata an gane yanzu kaga anan rabbuhu sai zama hadha huwal fa'ilu qat'an ko mutum baya tsoron Allah ya san rabbuhu shine fa'ili duk inda mutum zai iya juya wannan magana ya san rabbuhu shine fa'ili domin kallama hu ba tsinka tsakanin fi'ilin da maf'ulin bihi din ba a raba su ba ballantana a samu irin waccan damar da shi wancan ba mu'tazalan ya samu a waccan ayar wa kallama Allah Musa takliman yanzu kaga ba a samu wani fasil ba tsakanin kallama da shi maf'ulin bihi da haka babu yanda mutum ya iya in yazo sai ya yarda rabbuhu shine wanda yayi maganar kallama huhu din kuma shine wanda aka yi maganar da shi ita kuma kallaman shine maganar da aka yi da haka kaga kenan ubangiji ne yayi magana da Musa ba Musa bane yayi magana da Allah thumma adafahu ilai sannan ya jingina shi zuwa gare shi ai ila Musa zuwa ga Musa fataharifu hadha dan haka karkatar da ma'anar wannan aya la yumkinu bi halin ba zai taba yiwa ba ta kowane irin hali walau bi shay'in min at-takallufi koda mutun yayi wani abu cikin dorawa kai wahala dan yaga cewa ya rikita wannan ayar ba zai iya ba wa kullu kalamihim mutakallafun mutakallifun kuma dama dukkan zantutukan sun ka duba ma'abota shubuha duk inda suka kawo wata magana ta shubuha za ga mutakallafun akwai takallufanci a cikinta duk inda ka gan suka yi magana to sai kaga wannan maganar mutakallifun tana kallafa musu wahala wajen fito da abin da suke so su fito da shi na shubuha qala shaykh hafizul hakami al-hafiz al-hakami rahimahullah yace wala tudhi qawla dhi zaygin yuzakhrifuhu من كل مبتدع في الدين متهم حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا مؤوج لم يقم حافظ الحكم أتين المنظومة واتو ميمية أنا كرنت منظومة الميمية سبيل تناقاري وهذا ميمون ta alhafizul hakami wanda ya yi littafin sullamul usul ila ilmil usul a mujalladinsa na ɗaya shafi na bakwai ya kawo wannan baitin wala tuɗi ƙaula zai zaigin wai karka biye wa zancen dukkan wani karkatacce yu zakharifuhu da yake ƙawata zancensa min kulle mubtadi'in na kowane irin ɗan bid'a fi dini wanda ya ƙirƙira abu a addini muttahimi abun tuhuma hayrana ruɗaɗɗe balla wanda ya ɓace anil haƙƙil mubini ga barin gaskiya bayyananniya falayan fakku baya taɓa gushewa baya taɓa rabuwa da munharifan karkacewa mu'wajja da kuma ainihin lankwashewa lam ya kumi baya taɓa miƙewa duk inda ɗan bida yake za a gan shi kamar zigza yake kamar muciji baya tafiya sak mai tafiya sak shine wanda ya riko da Qur'ani da hadisi an gane shine wanda ba shi da wani abin nan amma kaga mutum yana ta zigza ka shi ba tela ba sai bid'a an gane ko bid'a ita ce akwai zigza a cikin ta ina fata an gane amma yake cewa an kana neman ka samu wanda yake hayran wanda yake wato ya dimauce ya rikirkice ya daburce to dan bid'a ne dalla anil haqi in kana neman wanda ya bace gabarin gane gaskiya almubin duk da cewa gaskiyan nan mabayyaniya ce bayyananniya ce to wannan shine wanda yake wanda yake dan bid'a fala yanfakku munharifan yake cewa falayan fakko munharifan wai baya iya rabuwa baya iya rabuwa munharifan da wannan batan munharifan karkatacce ne mu'wajja wanda yake a lankwashe lam yaqumi baya taba mikewa fannazimu yubayyinu huna al-imam al-qahtani yana bayani anan anna Musa alaihi salam cewa annabi Musa alaihi salam sami'a nida'ar rabbi ya ji kiran ubangiji wa Musa a lokacin shi kuma Musa bilwadil muqaddas tuwa a wani kwari tsarkakakke da ake kira tsuwa wato wani tsarkakakken kwari ne wani wadi ne tsarkakakke mai suna tsuwa annabi Musa yana nan gurin Allah ya kira Musa kuma Musa ya ji kiran sami'ahu kuma Musa ya ji kiran Allah sama'an haƙiƙiyan ji na haƙiƙa na gaskiya laisa fihi tawilin wanda babu buƙatar wani tawila tawila a cikin sa wala taharifun babu buƙatar wata zigza Musa Allah ya kira shi kuma Musa ya ji kuma ya amsa kawai ka faɗa haka ba ruwanka da wani zigza idna dahu rabbu a daidai lokacin da ubangijinsa ya kira shi suratul nazi'at aya ta 16 idh la yahtamilu ta'wil bi halin kaga ba zai taba karbar tawili ba ta kowane irin hali min al ahwal daga cikin halaye lidhalika dan haka fal adillatu wadiha dalilin da ke nuna Allah yana magana ya kuma yi magana da Musa kuma Musa ya ji wannan dalilin warawara yake dalili ne wanda yake bayyananne fi damaji aqidati haula'i wajen rugurguje aqidar waɗannan al-mu'tazila mu'tazilawa din wayanda suke cewa Allah baya magana sai kuma wayancan asha'ira da maturidiya waɗanda suke cewa shi kuma yana magana amma ba sauti ba harafi ina fata an gane wa man wafaqahum da duk wayanda suka dace da su ko suka yi muwafaqa da su a wannan aqida kama sayati tafsiluhu kaman yanda bayani da fashin baki zai zo nan gaba insha Allahu ta'ala وفي ذلك أكن هكني ألف الإمام السجزي رحمه الله أكوي الإمام السجزي يا ولف وترسالة رسالة الحرف والصوت وتو رسالة سنة الحرف والصوت في الرد على من ينكر أن يكون الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت وترسالة لتافي هكا wato littafin da ke magana akan alharf wa saut harafi da sauti ma'ana maganar Allah akwai harafi akwai sauti a cikinta wajen mai da martani ga waɗanda suke inkarin Allah ya zamanto yana magana da harafi da sauti faqad nada abdahu domin ya kira uban wato ya kira bawansa Musa nida'an haqiqiyan kira na haqiqa sami'ahu kuma Musa ya ji kiran bila kitimani ba tare da wani ɓoye-ɓoye ba. Sami'ahu sama'an zahiran, ya kuma ji Allah maɗaukakin sarki ji na zahiri, annabi Musa ya ji annabi ya ji kiran Allah kuma ji na zahiri. Faƙala lahu, Allah ta'ala ya ce da Musa, Innani ana Allahu, la ilaha illa ana, fa'abudni wa aqimis salata li dhikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a Allah ya ji wannan magana daga Musa Musa Allah ta'ala ya ce da Musa innani ana Allah lalle ka sani ni ne Allah la ilaha illa ana babu wani abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai ni fa abudni Musa ka bautata mun wa aqimis salata ka tsaye da sallah li zikiri idan ka tuna da ni inna sa'ata lalle alqiyama atiyatun mai zuwa ce za ta zo akadu ukhfiha ina nufin boye ta ne litujza kullu nafsin bima tas'a dan asaka wa kowace rai da abin da ta aikata suratu taha aya ta 14 da kuma aya ta 15 ka gani litujza kullu nafsin bima tas'a ko haka Allah maɗaukakin sarki ya ce subhanallah inda ma yunadi abdahu wa ya lahu sarki ya tabbata ga Allah ka duba lokacin da yunadi rabbahu ubangiji yake kiran uban yake kiran bawansa wa ya lahu yana ce masa innani ana Allah ni ne Allah fama mawqiful mutakallimina to yanzu ina matsayar almutakallimina masu falsafa ina falasifa masu falsafa da zancen Allah su ta kwane-kwane suna zigza ina matsayarsu suke take game da wannan aya wal muta'awwila da masu tawili min mithli hadha a irin misalin irin wannan Allah ta'ala ce falamma ataha nudiya min shati'il wadil aymani fil buqatil mubarakati min ash-shajarati an ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin Allah ta'ala ce falamma ataha yayin da Musa ya je mata wato ita wutar dama ce inni anastu naran la'alli atikum minha bi qabarin a bi khabarin aw bi qabasin aw bi khabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tasqalun yace zan zo muku da labari zan je inni anastu naran na fahimci kamar wuta ce can zan je waje zan je ko zan dan tunda duk inda kaga wuta kila zaka samu mutane a gurin suna rayuwa zan je in jiyo muku labari falamma ataha sai Allah ce lokacin da Musa ya je wajen wannan wuta nudiya sai aka kira shi min shati ilwadil aimani ta gefen wannan kwari na bangaren dama fil buqatil mubarakati a wani guri mai albarka mina shajarati na bishiya ya Musa aka ce ya kai Musa inni ana Allahu rabbul alamin ka sani ni ne Allah ubangijin talikai suratul qasas aya ta 30 hal yatasawwaru aqilun yanzu akwai wani mai hankali da zai suranta a kwakwalwarsa anna shajarata ka ce bishiyar qalat li Musa innani ana Allah kana nufin akwai wani mai hankali da zai ce wato wannan bishiya ita ce wadda ta ce wa Musa ni ne Allahnka kaga la yatasawwar ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira suna nufin suka ce Allah baya magana yanzu da aka yi aka ce falamma ataha nudiya waye kira kina nudiya min shadil awadil ayman min al buqatil mubarakati min ash-shajarati ko fil buqatil mubaraka afwan falamma ataha nudiya min shadil wadil ayman fil buqatil mubarakati min ash-shajarati an ya Musa bishiyar ta take wannan magana kiran da aka yi Musa wato bishiya ce ta kira shi da ta ce an ya Musa innani ana Allahu rabbul alamin bishiya ce ta ce ya kai Musa ni ne Allah ubangijin talikai ba wani mai hankali da zai iya suranta wannan to sai ka rasa lokacin da ma suke kawo irin abubuwa na fahimce fahimce na kuskure irin wannan sai ka rasa ina kwakwalwarsu take ina tunaninsu yake na kawo irin wannan zancen fahum yaquluna kalaman gariban wata sai ka ji suna wasu wata magana wadda take garibiya ba kuwa qalu sai suka ce inna allaha khalaqal kalama kaji fa da suka ce wai sai suka ce Allah ne ya halicci zancen bishajarati a cikin bishiyar da aka ce musu to yanzu da aka kawo wannan ayar ba mu'tazilawa ke ka kyale bid'a mana ai ba ta da kyau ba ta da kirki da kake kallanta ina fata an gane da aka kawo musu wannan ayar falamma ataha nudiya min shadil min shadil wadil aymani fil buqatil mubarakati min ash-shajarati an ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin sai aka ce da su to yanzu bishiyar ce ta ce wa Musa inni ana Allahu rabbul alamin sai suka ce a'a inna Allaha khalaqal kalama fi shajara Allah ne ya halicci wannan magana a cikin ita bishiyar fasami ahu Musa min ash-shajara da haka Musa wai diddan su kore Allah baya magana da aka sai shi kuma Musa ya ji wannan magana ta bushiyar daga bushiyar ya ji wa haza dajalun wannan wannan wato dujalanci kenan in ji malam wa haza dajalun wannan duk mai wannan magana dujal ne an gane ko shine wa haza dajalun wannan ƙarya ce wa taharifun da karkata zancen Allah fala adri aina zahabar uqulu ba'd an-nas alladhina waqa'u fi hadha at-tawil yace malai ce ni na rasa ina hankalin masu waɗanda suka fada cikin irin wannan tawili ina hankalin su ya fada ina hankalin su ya tafi kaga mutum wai da sunan ilimi amma ya kawo abin da waɗanda suke gaban su su ma da masu hankali ne suna amfani da hankalin su za su gane kai malam ya samu dai dimuwa ya samu tabin hankali ya mutum zai yi irin wannan magana Allah ya ce inni ana Allahu rabbul alamin ka ce wai Allah ne ya halicci zancen a cikin bishiya ita bishiya ce ta magana Musa ya ji in ba tsabar kin Allah ba ka kyala malami ya lalace idan mutum malami ya lalace ba Allah ya nufa ba baya tsoron Allah baya tsoron mutuwa baya tsoron haduwarsa da Allah mutane suna shiga uku shi ya san ba daidai ba ne ya san ƙarya ne ya san ayar yadda ya fassara ta duk duniya ba wanda ya taɓa fassara ta a haka amma haka tunda ya samu miskinai bayan Allah su da shi su shi ne wakilinsu a addini da shi suka yadda da shi suka amince wajensa suke karɓar fatawa in ba shi suka je ya faɗa ba sa yadda saboda ganinsa suke yanayinsa ya yi kama da mai tsoron Allah bai yi kama da wanda zai zauna ya yi kwance-kwance ya shirga wa Allah ƙarya ba ba sa ganin zai ɗauki maganar da ba a yi ta bai jingina wa annabi sallahu alaihi wasallam shi sa sai ta jan su kirre ta kai su inda yake so ya kai su in ba haka ba wata magana sai ka rasa ina hankali yake ma su kansu masu wannan magana ina hankalinsu yake na fata an gane وهم من الزكاء بمكان فكيف اندلت عليهم هذه الشبهه yake cewa wahum min az-zaka'i bi makanin su game da kaifin kwakwalwa sun kai wani mataki amma fa kaifan dalatil fa kaifan dalat alaihim hadhihi shubha tunda suna da kaifin kwakwalwa ta yaya aka samu wannan shubha ta rudar da su haka walakin kama kala shekul islam sai dai kaman yadda shekul islam yake faɗa ce innahum utu zaka'an wa lam yu'tu zuka'an ko zaka'an kaga akwai zaka bizal akwai zaka bizai to zaka'un aka ba su bizal ba a ba su zaka'an bizai ba an ba su kaifin kwakwalwa akwai rike abu walam yu'tu zaka'an amma ba ba su zaka'i ba me zaka'i suka ce fidina suka ce hija suka ce idrak suka ce basira suka ce tuuda wannan dai yana fassara ma'anar zuka ma'ana kana iya cewa an ba su kaifin kwakwalwa ma'ana an ba su kwakwalwa mai rike abu amma ba a ba su fidina ba ba su hankali ba hankali suka rasa ba a ba su ilimi ba ba a ba su basira ba ba a ba su bin abu daki daki su a fahimce shi ba wannan shine ba a ba su ba haka shekul islam ya ce in ba haka ba za ka ga mutum zakira dinsa mai karfi ce za ka ga mutum yana da karfin hadda yana rike abu amma gashi an ba shi zaka kaifin kwakwalwa amma ba a ba shi hankali ba ba a ba shi hangen nesa ba ba a ba shi basira ba baya gane abu daidai zai haddato abubuwa ma wajen fahimta su kuma ba daidai yake fahimta su ba to kaga an bashi wancan kuma an hana shi wannan haka shekul islam ya fara subhanallah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna quluba bani adama kulluha zukatan yan adam gaba daya baina isba'ain suna tsakanin yan yatsu guda biyu min asabi'ir rahman daga yan yatsun ubangiji mai rahama ka kalbi wahidin kamar zuciyar mutum ɗaya haka duk gaba ɗaya zukatan bani adam suke a wurin Allah yasrifuhu kaifa yasha yana sarrafa zukatan bayi yanda ya ga dama an gane ko yawa shi yasa sai kana yin addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik an gane ko yasrifuhu haythu yasha yana sarrafa zukatan bayansa yadda ya ga dama in ba dan tasrifin zukata a hannun a hannun Allah yake ba zukatan bayi a hannun Allah yake ba ina wani zai zauna ya ce maka irin wannan wasa da hankali ai ta wani abu kamar wasan kwaikwayo kuma da sunan addini kuma mutum kaga yana samun waɗanda suke tare da shi kuma suna fahimtar cewa akan daidai ake nas'alullah at-tabat muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan addini wannan hadithi imam muslim ya fitar da shi hadithi na 2654 hadithin abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu an wa qawluhu wa kadha yunadi fil qiyamati rabbuna jaharan fayasma'u sawtahu thaqalani kaman mun karanta wannan baitin ko yawa an ya ibadi an situli wasma'u qawla al-ilahi al-maliki ad-dayani هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان ايش وكذا ينادي في القيامة ربنا وكذا حكم ينادي ربنا وبنجي مزي كرا في القيامة أرانا القيامة جهرا كما كرا دزي أبيني فيسمع صوته الثقلاني da mutum da aljanta za su ji sautin Allah to anan ma mutazilawa su ce Allah baya maganar in sun kiyarda duk an musu bayanin ga hujjoji ga abunan sun sa idansu sun shafa toka a idansu sun ki gaskiya sun ki Allah kuru-kuru to in an je ranar tashin alkiyama lokacin da ubangiji zai kira a bayyane su ce ba su ji ba ko su ce Allah baya magana a wannan ranar shine yake cewa kaifa wa kaza yunadi fil qiyamati rabbuna haka ubangijin mu ma fa zai yi kira ranar tashin alkiyama jaharan kuma kiran a bayyane fa yasma'u sautahu thaqalani mutun da aljan za su ji sautin sa an ya ibadi mai ubangiji yake kira yake kiran mutane zuwa gare shi a wannan ranar zai ce ya ku bayina an situli kowa ya min tsit wasma'u ku saurare ni Ƙaular ilahi wannan magana ce ta Ubangiji almaliki wato mamallaki addayyani mai hisabi mai sakawa kowa akan abin da ya aikata shine addayyan addayyan mamallakin ranar sakamako shine addayyan mai yin sakayya ranar tashin alkiyama shine addayyan hadha hadithu rabbina hada hadha hadithu nabiyina kai wannan hadisi ne na annabinmu arrabihi daga ubangijinsa sidikan gaskiya ne bila kadhibin ba tare da ƙarya ba wala buhutani ba tare da kira ba المقصود abinda ake nufi anna Allah tabaraka wa ta'ala yunadi al-khalaiq Allah tabaraka wa ta'ala yana kira ko zai kira ga halittu halittunsa yawmal qiyamati ranar al-qiyama ba'da an yab'athahum bayan Allah ya tashe su wa ya hashurahum ya tattare su fa yunadihim zai kira su bi sautin da wani irin sauti yasma'uhu man ba'uda wanda yake nesa zai jiyo sautin kama yasma'uhu man qaruba kaman yanda wanda yake kusa yake ji na kusa bai fi na nesa ji ba in Allah ya yi wannan kiran wanda yake kusa da inda aka yi kiran bai fi wanda yake nesa da inda aka yi kiran ba ji domin kaman yanda na kusa na nesa wato na kusa yake ji haka na nesa yake ji yunadi subhanahu wa ta'ala al-khala'ika Allah subhanahu wa ta'ala zai kirayi halittunsa ne gaba daya wa yafsilu bainahum yayi hukunci a tsakaninsu fayunadihim ayyukallimuhum Allah zai yi magana da su kalaman mubasharan magana kai tsaye laisa bainahu wa bai laisa bainahum wa bainahu turjuman babu tafinta tsakaninsa da su fayasma'una lokacin da Allah yake tambayar su fayasma'una za su ji wa yafhamunahu fayasma'unahu za su ji shi wa yafhamunahu za su fahimce shi wa hadha dalilun ala ithbati kalamin rabbi subhanahu wa ta'ala wannan shi ma gudan dalili ne da ke tabbatar da maganar Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu yatakallamu mata sha'a kuma lalle mu a aqidan mu mun yadda Allah yana magana mata sha'a duk sanda yaga dama idza sha'a in yaga dama kaifa sha'a yanda yaga dama wa saufa yati mazidun min al-adillati yace ƙarin wasu hujjoji da dalilan za su zo ba da dadewa ba ala zalika akan wannan magana insha Allah ta'ala yaqulu lahum ubangiji zai ce da su anal maliku anad dayyanu wannan hadisi ne in an tara mutane ranar tashin alkiyama Allah ta'ala zai ce anal maliku aina mulukud duniya ina sarkin kaza ina sauran sarakuna suke ana waye sai amsa wannan suna a wannan ranar an gane ko yawa ba rawani malam ba alkyabba ba malfa ba masu dogarawa ba kowa malam kowa hufatan uratan gurlan kuma buhuman a wata ruwaya mutane za su tashi hufatan malam uratan ba takalmi malam kowane iri babu oratan za a tashi tsirara ba mai kaya gurlan kowa zai tashi da loba buhuman ba wanda zai zo da komai haka za ga kowa ba wani wanda za ka shi da wata yar yar briefcase dinsa ko ganshi da wata jaka ya goya a baya ko ganshi da jakar hannu ko ganshi da akwati mai taya babu mala ba wanda za ka shi da wani abu to a wannan ranar Allah yake shimfiɗa mulki mala yace anal maliku ni ne al maliku addayyan ya ce ana dayyanu ni ne almaliku ni ne addayyan wannan hadisin imam amur ya fitar da shi a cikin musnad hadisi na 10685 abu abdullahi alhakimun nai saburi ya fitar da shi hadisi na 3638 adiya الضياء في المختارة شما يبتد شي حديثي نقوم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال الحاكم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج ضد شا بخاري مسلم بس بس بتد شيبا أما حديث إسناد سيا إن كان وصححه الذهبي وصححه الألباني في ظلال الجنة شك ألبانيا إن كان تونا حديث أتكن ظلال الجنة شافي نتري بيردا شاهدو fayasma'unahu jami'an gaba ɗaya halittar Allah za su ji wannan magana daga Allah gaba kiɗansu inda ma yunadi bi hadhan nida lokacin da Allah zai irin wannan kira al'azimi mai girma wala yufhamu minhu illa nida'ul haqiqi babu abinda za a fahimta daga Allah sai kiran nan na haƙiƙa idh la yumkinu an yanuba anhu ahadun domin bai yiwa wani yayi zancen a madadin Allah babu a wannan ranar ka ji wani sauti a ce a wannan ai ba ba Allah bane wani ne kamar yanda su wayancan suka ce a cikin bishiya aka hadici zancen bishiya ce ta yi magana da Musa yace to wannan magana ce ba zai yi ba a ce wani ne yayi a madadin Allah subhanahu wataala wala yumkinu an yatakallama anhu ahadun subhanahu wataala to ai bai ma yiwuwa wani yayi magana a madadin Allah a wannan ranar subhanahu wataala wala yumkinu an yakuna hadha al-kalamu majazan kuma bai yiwuwa ma a ce wannan maganar ba ta hakika ba ce majazi ce bi halin min al-ahwal a kowane irin hali wa man za'ama zalika duk wanda yake riya haka cewa maganar Allah majazi ce ba hakiki ba ba hakika bace faqad a'azama 'ala Allah al-firya to yayi wa Allah gundume mai ƙarya wa yukadhibu zahir al-Qur'an kuma wannan mutum mai ƙaryata zahirin al-Qur'ani ne wa sunnati da sunna haythu thabata ad-dalilu 'ala al-kalam inda hujjoji da dalilai sun tabbata akan maganar Allah wanni da da kuma cewa Allah zai kira wasama da kuma ji fi kitabillahi a cikin littafin Allah azza wa jalla wa sunnati rasulih da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam yunadil mu'minina Allah zai kirayi mu'minai nida'an latifan kira mai taushi rahiman kira wanda yake cike da rahama ra'ufan mai cike da jin kai ya dullu alar rahama wanda wannan kiran yana nuni akan rahamar Allah wal mahabbati da kaunar Allah ga bayansa muminai salamun qaulan min rabbir rahim sallama ce ake yin ta ga yan aljanna magana ce daga ubangiji mai jin kai mai rahama suratu yasin aya ta 58 wa yunadil kuffar a lokacin da Allah yunadil kuffara zai kirayi kafirai wal mushrikina da kuma mushrikai nida a tabkitin wa taubihin wa taqri'in kiran da za a yi wa kafirai da mushrikai kira ne wanda ke cike da zargi da tuhuma an gane ko yawa shine tabkitin taubihin taqri'in duk kusan ma'anarsu da zargi da tuhuma wa yunadi wa yawma yunadihim a ranar da Allah zai kirawo kafirai da mushrikai fa yaqulu sai ya ce aina shuraka'i alladhina kuntum tazumun ina abokan tarayya ta wanda kuka kasance kuna riyawa a duniya kun ce ina da abokan tarayya suna ina kaga wannan ai kira ne za su ba kira bane irin wancan salamun qaulan min rabbir rahim kai daga jin wancan ka san kira ne wanda yake akwai tausasawa akwai kaza akwai kaza wannan kuma kawai ana kiran sai su ji a cikin kira wa yawma yunadi ranar da Allah zai kira su kawai kiran sai su ji ana aina shuraka'i alladhina kuntum tazumun ina mushrikai waɗanda kuke shirkanta su da ni ina waɗanda abokan tarayyar da kuka hada su da ni a cikin bauta suratul qasas aya ta 62 wa yunadil jami' kuma Allah zai kira gaba ɗayan mutane ba da muminan da waɗanda ba muminan ba wa yawma yunadihim ranar da Allah zai kirawo su fa yaqulu madha ajabtumul mursalin sai ya ce da me manzanni za su amsa ko da me manzanni suka amsa yanzu kaga anan wa yawma yunadihim yanzu ka samu wanda bai yarda da maganar Allah ba zai fassara maka nan wa yawma yunadihim me ake kira da annida kira in aka ce kira ayi kira ba sauti ba harafi suratu al-qasas aya ta 65 wa bi qawlihi subhanahu wa ta'ala la limanil mulku al-yawm falam yujib ahadun fayaqulu subhanahu lillahi al-wahid al-qahhar al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna Allaha sari'ul hisab Allah ta'ala zai ce limanil mulkul yawm wa adda mulki yau tambayar da za a yi kenan eh kala rawi Allah ya ji kansa da rahama ya ce wai sai ya ce wa sarki ado ga ba ka ce ga ka wane mutum ya ce limanil mulkul yau wa adda mulki yau falam yujib ahad ba mai iya amsawa ka daga kai ma ka nuna cewa kai wani ne ba mai iya amsawa fa yaqulu subhanahu Allah subhanahu ta'ala sai ya ba kansa amsa lillahi alwahidil qahhar Allah ta'ala ce mulki yau na Allah ne alwahid makaɗaici alkahar wanda ya fi ƙarfin kowa suratu gafir aya ta sha shida wa yunadi an almaliku Allah zai kira ya ce ni ne almaliku mai mulki ana dayyanu ni ne mai yin hisabi mai yin sakamako a ba'ada hadal bayani yanzu bayan wannan bayanin na hataju yanzu muna da wata bukata ila an nasma a tawilatil mu'tazila akan kuma mu tsaya muna sauraron tawila tawila da zigza irin ta mu'tazilawa wal asha'ira ko zigza irin ta masu bin ainin tauhidin ash'ariya wal maturidiya da masu bin aqidar maturidiya fi tawili sifatil kalam sai mun tsaya duk bayan wayannan ayoyin warawara kamar rana lokacin azhar a ce sai mun tsaya muna sauraron tawila tawilan mu'tazilawa ko asha'ira ko kuma ainihin wato maturidiya fi tawili sifatil kalam game da tawilin sifar maganar Allah wa nida ko kuma kira fal haqqu ablaju gaskiyar ablaju mai haske ce wadihun bayyananniya ce da kulli zi basiratin ga dukkan mai basira wal batilu ƙarya ita kuma lajlaju kama kama ce da inda inda da in ina in ka ji ana in ina karatun ya ki fita to akwai akwai matsala ina fata an gane yake cewa wal batilu ita ku ƙarya in ka ga in ina ta yi yawa da inda inda to wannan ƙarya kenan ita ce lajilaju wadihul fasad lalacewarta da gurɓata ta a bayyana take ita kuma fanida'ullahi ta'ala kiran Allah ta'ala anal maliku anal dayyan nassun Allah ta'ala da zai kira ranar tashin alkiyama ce ni ne almaliku ni ne addayyan nassun wadihun wannan nassi ne karara la ya kabalu ta'awila baya karban wani tawili bi hali min al-ahwal a kowane irin hali fa idza jaa naharullahi batala naharu ma'aqilin idan kogin Allah ya kawo to kogin sauran ruwan mutane da kogin ma'aqil shi kuma ya, lalace karin magana ce jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa iz anna ta'wila tahrifun lil kalimi am mawadi'i domin duk inda tawili yake za ga in dai game da ayatu sifat to tawili wato iz anna ta'wila domin shi tawili tahrifun lil kalimi canza magana ce am mawadi'i daga yanda take tawili canza magana ne daga yanda take wa taghayyirun limadluli kitabillahi azza wa jalla da kuma canza abinda wato limadluli kitabillahi azza wajal da abinda ayoyin littafin Allah suke nuni wama dallat alaihi sunna annabawiyatul mutahhara da kuma tawili ma'anarsa shine canza abinda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tsarkakakkiya take nuni akai fi sihahi wanda tazo a cikin kutubus siha wato littafai ingantattu wa sunan da sunan wal masanid da masanid wato siha kamar sahihul bukhari sahihul muslim sunan kamar sunanin nasa'i sunan ibn maja sunan abi daud wal masanid kamar musnad al bazzar ko musnad abin abi daud at-dayalisi ko musnad na imam ahmad bin hanbal lidhalika yajibu alal muslimi da haka wajibi ne akan musulmi al-imanu bidhalika ya imani da cewa Allah yana magana da harafi da sauti wal iz'anu lahu da kuma miƙa wuya zuwa ga hakan wat taslimu da sallamawa annallaha akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya takallamu yana fa magana mata sha'a sanda ya ga dama idza sha'a in ya ga dama kaifa sha'a yanda ya ga dama bi sautin da sauti wa harfin da harafi masmu'aini wa'anda ana ji ana jin su wala yalzamu min zalika mushabahata al-makhluqina ba lalle bane dan ka yadda Allah yana magana da harafi da sauti ba lalle bane sai ka kamanta Allah da ababen halitta ai duk kokarin da suke yi wai su kawar da cewa Allah baya magana da sauti da harafi wai saboda ai kai kana magana da sauti da harafi kamar in suka yadda Allah yana magana da sauti da harafi su fa a fahimtar su sun kamanta Allah da ababen halitta ina fata an gane to shine ma'anar virus din tashbihi ya kama su ka san akwai wani virus da ake kiransa tashbihi to idan wannan virus din ya kama mutum to shine sai ya shiga cikin wato sai ya shiga cikin mazhabar tawili dan ka ce Allah yana magana da harafi da sauti ba lalle bane kuma ya zama maganarsa da harafi da sauti irin ta ababen halitta ce ina fata an gane kuma ko da yaushe abin da ake cewa masu irin wannan wajen su ce in suka yi kaza ai sun kamanta Allah da abin halitta to ai akwai abubuwan da sun yadda Allah yana da wannan sufofin kuma ababen halitta ma suna da su yanzu sun yadda Allah yana ji yana gani ai abu al-makhluq ma yana ji yana gani ko to kaga wannan in zaka kora wancan to sai ka kora wannan kenan sai dai dukan sufofin Allah ka kore su saboda kawai sun yi suna sun hada suna da ko sufofin ababen halitta kamar yadda muka sha karantawa da ku a littafai daban-daban na aqida da muka karanta ko kwana ba kwanan nan ba jimawa ina ganin mun karanta littafin usuli sunna na ibnu abi zamanin mun yi wannan tattaunawar a ciki ina fata an gane da aka ba lalle bane dan ka sufanta Allah da wata sufa ya zama lazimi ne sai kuma ka sufanta wani abin halitta da irin wannan sufar kawai ka ce shi abin halitta abin halitta ne shi kuma mai halitta mai halitta ne da aka shikenan ka bambanta su kama ya ci tawdihu zalika kaman yanda ƙarin bayani da fashin baki akan haka zai zo nan gaba inda zikir ba'd shubahil mutakallimina lokacin da za a ambaci wasu shubuhohi na masu falsafa ilmul kalam war raddi alaiha da kuma mai da martani ko raddi akan su insha Allah in Allah ya ga dama wa kama qala nadhimu kamar yanda annadhimu al'imamul kahatsani ke cewa lasna nushabbihu sautahu bi kalamina iz laisa yudraku wasfuhu bi iyani lasna nushabbihu sautahu mu fa ba za mu kamanta sautin Allah bi kalamina da zance irin namu ba za mu yi haka ba iz domin laisa yudraku wasfuhu shi ai sifarsa ba a iya gane yanda take bi iyani da ganin ido wa ya gan shi da ido ballantana ya iya gane hakikanin yadda sufarsa take an gane ko muna da sauran lokaci fama imanu na bi annallaha ya takallamu bi sautin duk da cewa mu mun yi imani da cewa Allah yana magana da sauti wa harfin da harafi masmu aini kuma ana ji in yayi wa annahu kallama jibrila kuma yayi magana da jibrilu wa mala'ikatahu da mala'ikunsa wa kallama Musa yayi zance da Musa wa Adama yayi zance da Annabi Adam wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yayi magana da Annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yatakallamu kuma zai yi magana yawmal qiyamati ranar alqiyama wa takallama bil qur'ani kuma yayi magana da alqur'ani wa bil injili da injila wa bil zaburi da zabura wa bit taurati da attaura wayannan dukkanin zantuttuka ne na Allah da yayi magana ta cikin ainihin wato yayi magana da su a wayannan listafai ma'a imanina ma'a imanina bi zalika kullihi tare da imanin mu da haka gabaki daya wa anna Allah azza wa jalla ya takallamu mu a aqidar mu mun yadda Allah yana magana mata sha'a idza sha'a kaifa sha'a sanda yaso in yaso yanda yaso fa innahu yajibu an na'taqida wajibi ne mu kudirce anna kalamallahi zancan Allah ta'ala yaliqu bi jalalihi yana dacewa da da buwayarsa wa azamatihi da girmansa laisa ka kalamina zancen Allah ba irin namu bane ba irin zancen mu bane fa kalamuna mahdudun wa kalamuhu bi khilafi zalika zancen mu yana da iyaka iyakantacce ne wa kalamuhu zancen Allah ko bi khilafi bi khilafi zalika sabanin haka ne shi kuma subhanahu wataala kalamuna ya atarihi al-kharasu kaga mu zancen mu wato bebantaka ta kan bujiro masa wan naqas ya tarihi al-kharasu bebantaka ta kan bujiro zancen mu wan naqasu da tawaya wal maradu da rashin lafiya wan nafadu da karewa lahubtida'un maganan mu tana da farko wa lahuntiha'u tana da ƙarshe to ka hada zancen Allah da irin wannan kaga mu zancen mu bebantaka tana shigowa yanzu in magana in bebe yana magana zaka dinga jin magana sa bebantaka ba ta bayyana a ciki Allah a cikin magana sa akwai bebantaka babu a cikin maganganun mu akwai tawaya wani harafin sai kaga mutum ba iya faɗa sa akwai rashin lafiya da da da gura-gura a cikin bakin mutum rashin lafiya wanne fari sannan zancenmu yana karewa lahubti da'un zancenmu yana da farko akwai ran da muka fara shi walahunti hau yana da ƙarshe akwai ran da maganar mu za ta kare wa kalamullahi azza wa jalla maganar Allah mai girma da kuka bi khilafi zalika duk ta sabawa haka ba bebantaka ba tawaya ba rashin lafiya ba ta karewa ba ta da farko dan shi mai ita ba shi da farko ba ta da ƙarshe dan mai ita baya karewa wa kalamullahi tabaraka wa ta'ala bi khilafi dhalik qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madadan Allah ta'ala ce kulka ce da su law kana al-bahru inda za a ce teku midadan zai zama tawada duk teku a tattare ta zama tawada li kalimati rabbi don rubuce kalmomi da maganganun Ubangiji na lanafidal baharu wai wa'annan ruwan tekun da suka zama tawada da sun ƙare ana ta dangwala ana rubuta wannan masu maganar Allah ce ana ɗigawa ana dangwala ya ce to da gaba ɗaya tekun ya kafe kabala an tamfa da kalimatu rabbi kafin a ce zancen ubangiji ya ƙare walau ina ko da mun zo da madadan ƙarin wasu tekunan bimithilihi kwatankwacin wancan tekun da ya ƙare to da za mu kuma kawo wani shi ma ci gaba da dangwala ya zama tawada ana rubuta shi ma da zai ƙare mu kuma kawo wani shi ma zai kuma ƙarewa zancen Allah bai ƙare ba an ga maganar Allah ba ta ƙarewa ba ta da ƙarshe ina fata an gane kalamuna bi juhudin wa ta'ab kaga maganar mu mu akwai juhud sai mun takarkare wa ta'abun sai mun yi wahala wallahu ta'azza wa jalla la yanaluhu shay'un min dhalik shi ko kaga Allah tabaraka wa ta'ala babu wani abu daga cikin ta'ab wa juhud da yake samun sa a cikin magana walidhalika dan haka faka annam fakama anna Allah azza wa jalla la yushbihu ahadan kaman yanda dai ka san Allah baya kama da wani min khalqihi daga halittarsa fakadhalika sifatuhu haka sufofinsa ma ba sa kama da sufofin kowa wa minha sifatul kalam duk daga ciki har da siffar magana maganar Allah ba irin ta ababen halitta ba ce la tushbihu sifatal makhluq sifatil makhluqin ba ta kamanceceniya da zancen ababen halitta yajibu an nu'minu bidhalika haqqal iman wajibi ne mai imani da wannan kuma imani na gaske lokaci yayi sai mu tashi fallahu azza wa jalla la tudrikul absar abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah amin